الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 29 ga watan muharram shekara ta 1445 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sashi daga watan takwas shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu za mu tashi darasi na uku a wannan littafi mai albarka na babban malami Ahmad bin Muhammad bin Ishaq wanda aka sani da Ibn Sunni wanda ya mana littafi da ake kira Amalul Yawmi wal Laila littafi ne da yake magana akan 24 hours rayuwa Annabi alayhi salatu wassalam tsawon wato awa 24 mun yi darasi guda biyu za mu tashi darasi na uku a wannan littafi mai albarka inda muka fara da babu hifzil lisan babin da yake magana akan kiyaye harki wastigalihi bi zikrillah ta'ala da shagaltar da harshen da ambatan Allah madaukakin sarki kamar yadda muka faɗa irin abin nan ne da in ka hana yaro alawa to sai ka bashi wani abu ko ka kwace wa yaro wani abu a hannunsa sai ka bashi makwakunsa to da Allah ya halatta ma harshe ya san babu yadda za a yi harshe a ce ba zai yi magana ba to sai yake in zai yi magana ga abin da zai faɗa shi sa wani hadisi ne ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira sai ya faɗa alkhairi ko ya gum da bakinsa ba a so ya ta magana ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru to shi sa nan yake ma to tunda aka ce ka kiyaye harshen saboda illa har ba za ku ga duk yawanci abubuwan da Allah ya mutu gida a jikin dan adam za ga gida ne gette ne duk amma harshe sai da aka yi magiyar biyu ga haƙora ga leɓɓa eh jet biyu ne da biyu sai an buɗe wannan a shiga wannan saboda yadda yake da hatsari kaga idan ka ido abu wanda yake sensitive abu irin ido amma kaga jet ɗaya ne guda ɗaya ne kawai an fahimta da kyau yawa shi ko kunne majalali ne ma wani abu ya zo zai wuce amma shi ne harshe da aka zo sai aka yi mar guda biyu saboda gaba ɗaya kai kai ne za ka ga mutum lafiyar salau yana burge ka amma yana magana zai ba ka wuce ko ba haka bane yawa shi zan ce cewa sukutul mar'i zainu shirin mutum ado ne akwai wanda in yayi shiru za ka ya burge ka amma yana magana ka ce a cewa wane wane kwarai kuwa kwata-kwata zai iya magana zai yana ta shirme ko kuma ya faɗi wani abu akwai wanda za ga yana kuna ta abota da shi ko a social media amma yana yin wani rubutu zai ka kana haɗuwa da wani zaka ci dama haka wani yake akwai wanda da yawa dalilin rubuce-rubucen su yanzu da yawa wasu girman su ya zube a irin saboda abin harshen ka kake faɗa aiki kake ɗorawa akan sai ya zo harshen ka daga zuciya ya ce harshe kake ɗora shi akan hannunka ya fito فإذا واجبين أكيئي إرم ولما قال حدثنا خليفة أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصحباء مكتب سنن السحيدي bararren bawa ne na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas shine maulal a'la shi kuma wannan sahib din maulal asfal maulan ni'ima kenan shi maulan a'la din an sa'id ibn zubair satin da ya wuce mun yi bayani akan sa'id ibn zubair ba kuma tawo mun yi bayanin sa kusan a takakke ma shi sa'id ibn zubair wanda abin da kawai zan tantino muku guda ɗaya yanzu shine dangane da matsalar da ake faɗa cewa a tabi'ai gaba ɗaya babu wanda ya fi sa'id ibn musayyib sanin halal da haram dukkan tabi'ai a cikin tabi'ai sai da bin musaidi shine gaba sannan abin da ya shafi kuma wato matsalar matsalar saki matsalar saki shi kuma aka ce babu wanda ya kai Tawus ibn Kaisar sannan abin da ya shafi aikin hajji a zamanin tabi'ai ba sama da hadawu ibn Abi Rabah wancan aure da suke shine abin da ya shafi Tawus ibn Kaisar sannan kuma abin da ya shafi tafsiri ba sama da Mujahid ibn Jabr wayannan mutum hudun a wannan lokacin Mujahid ibn Jabr ibn Kaisar na'am halal da haram ba shi wannan a halal da haram shine Sa'id bin al-Musayyib aure da saki kuma Dawud bin Kaisar an gane ko saboda haka wayannan mutum hudun su ne ba tawa da su to amma kuma duk da haka Sa'id bin Jubair duk da haka shi kuma babu sama da shi duk abubuwan nan guda hudu na ji ya haɗe ne duka hudun shi kuma diya duka hudun ya san su to mun yi bayani akan sai yadda abin da yasa kamar yadda na gaya muku akwai mausu'a ko ni ina da ita mujalladi bakwai ne ta tafsiri madarasa ta yan maka domin makarantar su Abdullahi da Abbas kenan to shi Abdullahi da Abbas da aka zo tafsirin sa mujalladi biyu ne na ɗaya da na biyu na sani amma da aka zo kan mujahid sai zama shi ma mujalladi biyu to me yasa yafi Sa'id bin Jubair saboda mujahid na farko duk yawan ilimin nan nasa shi ya samu guri ya zauna ya karantar da al'umma shi kuma Sa'idu saboda yadda Hajjaji ya sa maka honzuka ya rika bin sa domin a nan lokacin kusan malamai ne sun kai dubunnai wanda suka haɗa kai akan za a yi wa Hajjaji tawaye ba a yi da abubuwan da yake ba to shi kuma sai sa a rika samu duk wanda bai yarda da shi ba zai sa a samu wato tamfi na karfe a ɗora ma a baya ko a duwawunka sai ya fito ya tambari shi kenan har abada ba zai fita ba ba dai baka yarda da shi ba aka yarda mu shi Anas dan Malik bai ma sa baki ba ba amma ya sa aka samu shi zai dutsa na mari kuma a cikin sahabban Annabi alaihi salatu wasalam to abin da ya janyo duk da Mujahid bin Jabir ya zauna ya karanta tafsiri da kira'a da ahkam karko wata aya a gaban Abdullahi da Abbas har uku daga Fatiha zuwa Nasi amma duk da haka Sa'id bin Jubair gabe yake ne abin da ya janyo shi bai tara dalibai da yawa irin yadda mujahid ya tara ba hajjaji ya hana sakewa dan da karshe da ya gudu wani gari gwamnan da yake garin yace masa ai mujahid ya zo nan a mujahid ya zo nan yace a kama mai ya biyo shi ya zo suka exchange word ya faɗa ya faɗa da ya ga yaki shi ne ya kai shi wannan matakin da yake a yankan wanda mun faɗi wannan satin da ya wuce yana da wani kafin shi wannan kafin din idan aka zo shi yake sawa wai saboda kada jininka gaba ɗaya da an yanka kai ya bata guri kawai shi yake ozozin jinin akan sa ake yanka mutane amma da aka zo kan sa'idu bin jubair aka yanka shi sai da ya fita jinin ya fite ya rika malala shi ne ya tambayi likitin shi ne yasa suka ce sanda kake yanka shi bai ba tsorace yake ba shi sa jininsa gaba ɗaya fito ba tsoro a jikinsa ko na sisin kwabo to dan a karshe ya gaya mace an Allah ya da kai na ba za ka yanka kowa ba kuma kan ce ta baro dan gizo ya rike mar yana kwanci sai rugo da gudu a rike je ce ga sai sai idi mene ma ka ji wai ka yanka mutun ka ce kuma bai kai mar mene maka ka matsa min ka haka sai ce cikin dare ka yanka ji ka ce bai kai mar to saboda haka shi ne sai idi bin jubair sannan bakin ka kalle shi dauka kai dan Najeriya ne ba kafata ne an fahimta da kyau ko to shine Sa'idu ibnu Jubair sannan a shekara ta 94 bayan hijira wato ya rasu yana da shekara 48 a rayuwarsa ko shekara 50 bai ba to shine yake cewa ana bi Sa'id al-Khudri an karbo daga bi Sa'id al-Khudri ya zo kan sahabu kage yanzu da ma bayanin da aka yi ba kana da sana Abu Khalifa shi Ahmad bin Muhammad ibn Sunni shi ne yake gaya ba kewunsa shi ne abu khalifatul fadl bin al-hubab shi kuma kewun abu khalifa fadl bin al-hubab shi ne musaddad kewun musaddad kuma shi ne hamad bin zaid an abi sahaba an al-sa'id bin jubair kowa ya gaya ma malamin sa isnadi kenan laula al-isnadu la kana man sha'a ko ma sha'a yawa to sai yake abu sa'id al-khudri shi kuma sahabin annabi ne lokacin da aka zo za a tafi wani yaki yakin uhudu a yakin Uhud shekarar sa uku, an tawo da shi baban sa ya tawo da shi Malik Malik ibn Sinan mahaifinsa ya tawo da shi ya annabi yake koma ba za a dake ba yana da ƙananan shekaru sai ya ce ya rasulullah yana da gabbai irin masu girman jiki ne zai ce a shi ya ce ai ba girman jiki yake bukata ba yana bukatar dabaru da kwarewa aka ce koma shekarun sa ba su kai ba to shine Abu Sa'id al-Khudri sunan sa Sa'd ibn Malik ibn Sinan yana cikin mutum bakwai al-muqsiruna min ar-ruwat wanda suka fi kowa yawan ruwaya sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-mukhtar khayr mudar Abu Hurairah Sa'd Jabir Anas Siddiqah kaza ibn Abbas da ibn Umar wayannan su bakwai sun fi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai yana da hadisi 1170 shi kai da ya rawaito daga Annabi alaihi salatu wassalam da ma fawqal alfi aka ce ma wannan hadisin su ya haura dubu kad naqalu fawqal alfi kad naqalu min al hadith an al muqtari khairu mudal shi aka lissafo masu Abu Huraira Sa'd ibn Malik shine wannan Abu Sa'id al-Khudri Jabir ibn Abdullah sai Anas ibn Malik sannan na Aisha kallabi tsakanin rauna ko saboda haka kaga inda ake magana kallabi ba mata a yau ba yawa ana ake magana kallabi a tsakanin rauna sannan sai Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas wayannan su ne waɗanda wato babu sama da su wajen ruwaya Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake azunnu rafa'ahu ina tsammanin in jini ruwaya rafa'ahu ya jingina hadisin zuwa ga Annabi wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqdu' to da aka udifa lin nabi abinda aka jingina Annabi alaihi salatu wasalam shine marfu' to da aka ga wannan hadisi ne marfu'i cewa Annabi alaihi salatu wasalam shi ya faɗa kana yake idza asbaha ibnu adam idan dan adam ya wayi gari fa inna al-a'dha'a kullaha gaba ɗaya gabbai na jikinsa guda 360 hadisi Abu Huraira gabbai 360 ne a jikinka gaba ɗaya gabban nan tukaffiru lisana ba kafirtawa suke ba kashedi sune wa harje kashedi su 300 da 59 za su haɗu su haɗa kai shi wa kashedi da su wa harje kashedi su ja kunnansa cewa dan Allah dan girman Allah kai ka kiyaye domin shi ne oga duk inda ya kai shi shi kenan in ya ga dama yanzu zai kai shi tsakiyar jahannama ya ajiye in ya ga dama ya zaro shi ya kasu tsakiyar aljanna duk shi ne kiyar to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce to da zarar gari ya waye duk gabbai suna kai kashedi suna jan kunne ko kashedi ko jan kunne duk ɗaya ne sune wa kunna harshe kashedi wata kulu suna cewa ittaqillaha fina ka kiyaye Allah akan mu ka ji tsoron Allah duk dokokin Allah ka kiyaye su akan mu eh an gane ko eh kashedi suke ma ba magiya ba ai magiya ne da sauki ma jan kunnan sa aiki an gane ko ana jan kunnan su cewa lalle ya ji ai duka za shi bar ai kaga a doke sun fi karfin sa amma kuma abin da zai yi na sarrafa shi kuma ba zancen duka a hankali zai kai ke baro to sai an maka kashedi to sai yace wata qulu taqilla ta kiyaye Allah dina akan sha'anin mu fa inna ma nahnu bik domin gaba ɗaya mun dogara da kai duka mun dogara da kai fa in istaqamta istaqamna in ka tsaya tak ka miƙe to mu ma mun tsaya wa in wajadta kana karkacewa ai wajadna mu ma mun karkace eh haka kuma abin yake da sun karkace to shikenan shi da Allah yake ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani zance da za a yi face raqibun atid suna tare da mutum mun ce raqibun atid din nan kuma ba wai raqib ne a dama ba atid duka sifofi ne kamar yadda za a ce Ahmad dogo fari mai kiba kaga Ahmad shi kadai ne sunan amma dogo fari mai kiba duk ne duk gaba ɗaya sifa ce to shi ma haka raqibun atid sifa ce ta mala'ikan dama raqibun atid sifa ce ta mala'ikan hagu to shi ne aka tattauna yaya suke rubutun na dama ne yake rubuta alkhairi na abu ya rubuta sharri malamai wasu sun faɗa haka amma malamai mu haƙiƙun suka ce ba wannan maganar domin ba da shi saboda kowa kowa rubutu yake yi kowanne daga cikin su rubutu yake yi amma aikin su kenan kuma abin da zai ba ka mamaki da za a kawo ba rubutun rana alkiya ba ka gani na rakibin hadis da yake dama da wanda yake hagu za ka ko digo akai kowa yayi eh kaga yanzu ko zama kai a tiyata hana dictation ala goni ya goni sauri kowa da irin shot hand ɗinsa ba da yadda zai gane wani ya wuce wani wani ya yi da yawa wani kawai sai an gaba ba zai karɓi na wani ya kwafa to banda mala'ikun nan su komai suna rubuta a tare domin aiki su kenan haka Allah ya halice su dangi an riga an yi programming ɗinsa akan haka cewa duk abin duk motsin ka rubuta abin da zai baka mamaki ba iya magana ka kawai ba har aikin ka wa inna alaikum la hafizina kiraman sai ke ne ya ya ko ya alamuna ma taf'alun lalle a tare da ku inna alaikum la hafizina akwai masu kiyayewa kiraman su ne wasu mala'iku masu kima da daraja katibi da kawai aikin su rubutu ya alamuna sun san ma da aluna duk abin da kuke aikatawa kaga ba iya magana ba kawai har da aiki dan kawai wani ya ce ai da kawai rubuta ne kawai zuwa ne bai magana ba har ya je abin da zai gaba ɗaya bai magana ba to har wanda ka aikata shi ma sun rubuta ka fita daga gidanku ka je guri kaza ka rubuta kaza da kaza a tsuka wall ɗinka duk wannan rubutun da kake yi mala'iku suna rubuta kana gama sun kwafi sun rubuta shi sannan Allah madaukakin sarki yake wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba kowanne dan adam haka Allah yake alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi zamu makala masa takaddar sa auya yadda ka san yadda ka san magnet da karfi haka takaddaka za ta zo ta makale a jikinka ba wannan san ka ce ba amma man utiya kitabahu bi yamini ka miƙa da maka boye hagu ba wannan magana littafin ne zai zo makalkale a jikinka dama kamar yadda yan physics suke cewa ko light charges recall recall ko yawwa online kuma attract to saboda haka wannan abin shi ma haka yake a kiyama kar ka dauka wai idan ka zo ina ai shi ma wannan like ya ji su rufin ne wallahi kuma a tirar da zarar cewa ya zo na daman ne zai je makale kawai a daman kar ka ɗauka wayanka ne za ka karɓa da dama in na hagun ne makale a hagu ba yadda za ka rigi ba za ka isa ka dare shi dama ba to sai a makalkale ba wannan littafin ya unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah yake zamu fitan masa da mu fito da shi ranar alkiyama da wannan littafin nasa kowa sai ya gani zai rika budewa da kansa manshura ba da za ka san wani ya tawo da littafi za ka yana boyewa to sai ya bude kowa sai ya gani yana bude littafin za ce ikra kitabaka kai za ka karanta littafin ka ko da kiki ne kai baka iya karatu ba a duniya to a kiyama sai ka biya kafa bi nafsika yawma alayka asiba Allah madaukakin sarki yace ka isa kai wa kanka kida yau kai za ka yi wa kanka hisabi bayan mutum an nuna masa bidiyo coverage nata zai gani gaba ɗaya to shi zai wa kanka hisabi ya tabbatar da wannan shi zai karanto na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kowa yana ji saboda haka sannan sai a yanke mar hukunci kuma sannan a lokacin ne idan ya ga littafin sai ce ma li hadal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan ne irin littafi ne komai na wa karami da babba bai goyi ba sai da ya kiyaye wa wajadu ma amilu hadira duk abin da ya aikata sai ganja a halarce a cikin littafin sa Allah yake wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka baya zalunta kowa sai kawo bin nakira kowa wala yazlimu rabbuka ahadan kowa yake Allah waje zalunce ka ba saboda fataka ko baka ko wata kalar ka ba ruwan Allah da wannan Allah la yazlimu mithqala zarra baya zalunci ko kadan duk wanda kaga ya je wuta to ko shakka babu bara lallai kuwa wato muna na ayyukan suka kai to shine ma ne yake gaya mana anan cewa to kaga abin da yake kawowa kenan to shine yace nau'ul akhar wani nau'in daban kuma ana nufin wani hadisin da ba a karkashin babu قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الفضل قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن عن أبيه عن مقبول عن جبير بن نفير عن مالك ابن يخالر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بأحد الأعمال إلى الله عز وجل qala an tamuta wa lisanuka rasuhu min zikrillahi ta'ala to shi da yake cewa qala haddathana muhammad bin abdullah bin al-fadl ahmad bin muhammad ibn sunni yace shehunsa muhammad bin abdullah bin al-fadl ya ce da shi shi ma shehunsa mahmud bin khalid ya karantar da shi shi ma shehinsa wato alwalid bin muslim ya karantar da shi shi ma shehinsa ibn tauban huwa abdurrahman ya karantar da shi daga mahaifinsa an mahul daga mahul an jubair bin nufail shi ma wato daga jubair dan nufail an malik ibn yukhamiya ko ya khamiya an mu'azu bin jabal an karbo daga mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala an shi kuma wannan mu'azu dan jabal yana cikin waɗanda mafu wanda annabi yake cewa wanda yafi kowa sanin halal da haram a al'umman nan shine mu'azu dan jabal halal da haram kamar yadda aka yi bayani sun zai da bin sabit wanda yafi kowa sanin gado wanda yafi kowa hakuri wanda yafi kowa amana abu dalil gifari to shi kuma sai aka ce wanda yafi kowa sanin halal da haram shine mu'azu dan jabal kuma annabi ya kira shi da malamin al'umma mu'azu bin jabal annabi alaihi salatu wasallam yake ku koyi alqur'anin ku gurin mutum hudu khudhul qur'ana min arba'a ku koyi qur'anin ku gurin mutum hudu sai annabi yake abdullahi bin mas'ud ubay bin ka'ab Mu'adh bin Jabal wa Salim Maula Abi Hudayfa wayannan mutum hudun annabi ya musu tasiya cewa duk wanda zai koyi alqur'ani ya tafi gurin sai koya to Mu'adh dan Jabal yana cikin kuma annabi alaihi salatu wasallam ya kalli Mu'adh ya ce ya Mu'adh inni uhibbuka lalle ina son ka iya wannan kalma ta isa cewa annabi ya kalli Mu'adh ya ce lalle ina son ka to shi da ya ga mai yana son sa kuma sai ba shi wata addu'a duk mai wayo za ga baya wata da ita shine ta bayan sallah Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya ce yana son ta yi baki wannan abu to kar kai wasa da ita bayan sallah an fahimta da kyau ko to saboda haka shine mu'azu dan jabal wata rana Abdullahi dan Mas'ud da aka karanta aya inna ibrahim kana ummatan qanitan ko ana karanta wannan aya da yazo biya Abdullahi dan Mas'ud sai ce inna mu'azan kana ummatan qanitan ya ka ce inna ibrahima kana ummatan sai kana cewa inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifa ko wala ne ku minal mushrikeen sai da ya fada sa uku sai ce umma abin da ake kira umma dai da ɗaliban sun yi tiru suna kallon sai ce umma ai shine wanda ya san halal da haram masalin Allah yake kuma mu'adh ya sani haka Abdullahi dan Mas'ud yake yace mu'adh ya sani yace qanitan ai da'i'an lillahi wa huwa da'i'un lillahi ta'ala aka yi washi wannan shaida Abdullahi dan Mas'ud shine Mu'azu dan Jabal Allah ya kara masa yadda kada yake akiru kalimatin faratu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaljan kalmar da zabar annabi alaihi salatu wasallam a kanta kaljan kalma yake qultu ya rasulullahi cewa ne ya ma'aikin Allah akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah azza wa jalla ba ni labari mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah ne girma da buwaya ba ni labari قال فيك أنت موتى ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل تقوم من ذكر الله تعالى سوى كمتو هل شنكينا تنيي وجن أنبتن الله مدوكين سري تنيي شغب وجن أنبتن الله وشين أبدا أكي بكاتا أجريكا كمتو هل شنكنا تنيي وجن أنبتن الله نوع آخر ونوع دبن قال حدثني الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا عبد الله بن ذكوان ومحمود بن خالد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن يحيى القرشي قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعات مرت بهم لم يذكروا لم يذكروا الله عز وجل فيها Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni yace shehinsa malamin sa nan shine Hussein bin Abdullahi al-Qattan yace ya karanta da shi shi ma malamin sa Abdullahi bin Zakwan ya karanta da shi shi ma shehinsa malamin sa Mahmud bin Khalid ya karanta da shi yace su biyun sun ce حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي مسلم دمشق يا زنتر دمشق قال حدثنا أبو خالد يزيد بن يحيى القرشي قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن معاذ بن جبل دقى معاذ بن جبل حريو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتعثر أهل الجنة على شيء yan aljanna babu wani abu da za su yi wato nadamarsa a cikin aljanna babu wani abu da za su yi nadama akan bakin shi ba illa sa'atan ko illa sa'atin in ba wani lokaci da ba ma rabbi da ya shuɗe musu lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha a samu minti ɗaya da basu ambaci Allah a cikin sa shi kada za su yi nadama a aljanna minti ɗaya ya wuce basu ambaci Allah ba to dan aljanna sai yayi nadama wannan awar ko wannan minti shi kada ne abin da dan aljanna zai nadama akai rana alkiyama wane mu nau'un akar قال أخبرنا أبو يعلى عامر بن علي ابن المثنى قال حدثنا هارون بن معرور قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقصروا ذكر الله عز وجل حتى يقال مجنون to ga wani kaga wannan isnadin gaba ɗaya ka kalle shi dama shi Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yace malamin sa Abu Ya'la shine Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Musanna shi ya karanta da shi ma kuma malamin sa wanda yake kira da Harun bin Ma'ruf ya karanta da shi shi ma malamin sa Ibn Wahab ya karanta da shi wa huwa anhu da gare shi ya rawaito wa huwa Abdullahi da shine Abdullahi an Amr bin al-Harith an darraji kuma daga darraji an abil haikam an abi sa'id al-kudi daga abu sa'id al-kudi har yau sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu anhu kai wannan isnadin bai da kyau an fahimta da kyau ko eh malamai sun rauna da isnadin kamar yadda yake faɗa saboda amma ma'anarsa da kyau sai dai kuma suna ɗaukar su gurgunta ta bari ku ji mai hadisin yake cewa annabi ya ce aksiru zikirallahi azza wa jalla ku yawaita ambatan Allah mai girma da buwaya ai wannan muna da muna da aya da ta nuna mana cewa ambata Allah ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira ko shakka babu aya ta faɗa haka ya wanda kuka bada gaskiya da Allah ku ambata Allah ambato mai yawa banda wannan ma suratul ahzab ko ba nan dai ahzab din wannan ma ta ahzab ce Allah ya kuma faɗa cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati ko wal hafizina furujahum wal hafizati was zakirina Allah katiran was zakirati kaga ya fita nan cewa Allah madaukakin sarki da ya lissafo musulmi maza da mata sai zo yake da masu ambatan Allah maza da yawa da kuma masu ambatan masu ambatan Allah mata da yawa shine da yawa kasiran to kaga nan ma ya fito cewa ka ambata Allah da yawa to shine yake ku ambata Allah bai girma da buwaya hatta yuqala har sai an rika cewa da kai majnun baka da hankali to sai wasu suka dauka cewa ka fito titi kai ta ihu kaga dai duk ayat da aka karanta wa Annabi alaihi salatu wasallam shi yake fassara ta aikata ko sabai shi yake fassarawa waye ya taba gaya ma Annabi ya taba fitowa yadda mutanen mu suke yi a yanzu yayi irin wannan Annabi shi zai fassara ma wannan da ayoyi ka koma cikin ayoyi ka karanta da yawa zaka ga ai Allah ya ce waye ala bi zikrillahi ku saurara da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa haka Allah yake da ambatan Allah zuka ne zuka ta ce samun nutsuwa kuma Allah yake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liman liman liqulil albab kaga zan ciya buta alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina to idan mutum yana bibiya alqur'ani musamman shankiki in kana karanta shi a zuwa ulbayan zaka rika gane ma'anonin alkur'ani ba wai yadda mutane suke yi da ka ba kaga annabi ji zai fassara ma alkur'ani kuma akan sa ayoyin suka sauka kuma ba ayat da zai aiki da ita ba to sai Allah ya ce hakika cikin wato halittun sammai da kansai da sabawar sama da ka wato dare da wuni akwai ayoyi sai yake amma ga masu hankali kuna fahimta ga masu hankali ina so ku gane hatta yukala laka majnun din cewa ga masu hankali kamar ka tambaya su waye masu hankali sai Allah ya ce allazina yadkuruna Allah qiyaman su ne masu ambatan Allah a tsaye masu zakirai ku fahimta cewa masu ambata Allah ce annabi ne yake ambata Allah ce wa ku audan da a zaune wa ala junubihim da kan kuyaban su shine akan kuyun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard gaba ɗaya annabi ya fassara ma wannan aya abin da ake nuna ma wannan shine rayuwa annabi alaihi salatu wassalam shine yadda annabi idan zai shiga gida yayi addu'a idan zai fito yayi addu'a kamar yadda duk zamu biya a wannan littafin idan zai sa kaya yayi addu'a yana zaune aka ce sai a lissafa lissi jikirinsa yana istighfar 70 sama da sau 100 ba aka wata ruwaya ta nuna wannan shi yake kira ambatan Allah da yawa an fahimta da kyau ko ba wai da mutanen mu suke fitowa a TV su ta hauka ba shi bane domin annabi shi ya fassara wannan kuma yin wannan ba zai hana ki kirawo ka da cewa kana tabin ka ba me yasa suke kira annabi alaihi salatu wasalam yana tabin ka saboda a kai ba ma wannan ba ko mishira ka je yanzu kasar larabawa idan suka kuna zauna wannan larabawan wasu in sai ka tashi kayi azahar lokacin da aka yi azahar ana yin la'azar ka kuma miƙewa kayi la'azar sallolin nan biyar za a fara ta wannan ba gidan kai ina ga yamma saboda su suna ganin matsawa kai ne kun fahimta da kyau ko eh akan mai kamar imam me yi sosai shine wanda zai je in dare kawai ya tattaro su gaba ɗaya su fil over amma idan ka biyo nan zai ce ka matsa to wannan gun Allah a yadda Allah yake so shine wato tabin katin ba wai irin yadda mutanen mu suke yi ba yanzu yadda Allah yake so shi ne kaba Allah sosai a ai da Allah Allah da kansa ya kore mar a cikin alqur'ani wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ko kuma wa ma sahibukum bi majnun kaga Allah ya kira wuce sahibukum saboda a tare yake da su Allah yake bai da tabinka me yasa kike kira annabi mai tabinka saboda yana bin dokar Allah su ya kira su da sahibukum ne saboda a cikin ya dai haka ni ma suka tashi hukunci suka kasa yanke hukuncin shi ake jira ya zo ya yanke lokacin da aka zo ajarul aswad rigima ta balle tsakanin kabilu ai da kan suka ce to ai hakuri duk wanda ya kullo ta wannan koba kowaye mun yadda cewa mun yadda shi ne shi zai yanke mana hukunci ana haka kowace kabila kabilu daban-daban sai ga annabi ya bullo kowa ya rika murna yana cewa mun yadda rabina bil amin mun yadda da wannan amintacce me yasa ke kiransa da majnun saboda yana bin Allah bai zo da abin da suke so an fahimta da kyau ko ki zo da haka aljinna din hatta yi kare laka majnun ba yadda mutanen mu ke yi ba a yanzu shine mutum ya bi dokar Allah yadda Allah yake yadda annabi ya zo da ita shine abin da yake ne an fahimta da kyau ko ba wai da mutanen mu suke yanzu a ce wani zakir ne shi ke a ce ai ya ma hauka ce ba haka ake nufi ba bin annabi sau da kafa idan dai za ka yi addini yadda annabi ya zo da shi to za su ce ma majnun an fahimta da kyau ko eh a akwai wanda ba ma sai an sha wani abu ba akwai wanda kawai wasu wasu talatimai ake bayarwa mutum ya je ya haɗu da aljanni an fahimta da kyau ko yawwa wanda zai je kaga gaba ɗaya ya shiga halwa an fahimta da jiwiyoyi yake ja an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye na da bambanci mana ko shakka ba ba amma da jinin zai da ba amma da jinin salama yana cikin ruwa na bukari da sauran malamai da suke kawowa yana yana da bambanci an gane ko na'am na'am haka haka a lokacin da suke duniya saboda suna hango cewa wannan ambacin Allah shi zai ƙara kawata musu gidansu na aljanna mutum da ya zo gida yanzu ya gina gida sai ya ga yana so sa fitila wani gurin ta yana so a sa mabul an fahimta to wayannan abubuwan su ne kuma waɗanda za su kawata gidajen to sai ya kai nadama ina ma da da su da shi kenan da correction din sa ya karu gaskiya aljanna wannan zai nadama yawa to wannan shine an dai samu an shiga dama eh eh an samu an shiga eh amma wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau ko eh dadi ne za mu ake tuno wannan an gane ko to shi ne yake cewa to a ta yi ba laka bajirin to kun ga abin da ake nufi da wannan bayan wannan kuma da Allah madaukakin sarki ce ma dalla sahibukum wa ma gawa ko kuma inda ba za ka gane ayar guda ɗaya wadda ta cikin suratul najmi ko Allah ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim ko lil rasulin illa qalu iya wannan ayar ka dauke ta ta ga bai ba bayani kadhalika ma atal ladina min qablihim lil rasulin Allah ya ce haka nan babu wani manzo wata da suka wuce gabanin ku wani manzo da ya zo musu illa qalu sahirun ba sai sai da suka ce da shi boka ne ko kuma matsafi ne au majnun ko sai mai tabin ka to kun ji duk gaba ɗaya annaba ba wanda ba a gaya wannan kalmar ba bin Allah da wajensa sau da kafa shine hauka ba yin wani abu daban ba an fahimta da kyau ko eh saboda haka shine tabin ka a gurin su su idan dai zaka ba Allah sau da kafa to shine tabin ka to kun ga annaba an gaya musu wannan ya kamata zakiran mu ne yanzu su gane to abin da ake nufi da wannan shine bin turba annabi sau da kafa to shine yawa zaka je an gaya ma wannan kalmar haka ake nufi ba wani abu daban ba ala dasara abu ya ala na'am ala dasara abu ya ala kana dasara abu khaisama zuhair bin harbi kana dasara muhammad bin yazid ibn hunayf al-makki kana dakanna ala sufyan al-thawri na'uduhu fi maradi kana bihi فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري الحديث الذي حدثتني به عن ام صالح عبده علي قال فقال سعيد نعم الحديث الذي حدثتني به وتحدثتني كأم صالح به أم, أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى wannan hadisin shi ma Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yake shehun sa Abu Ya'la ya zantar da shi wato Abu Khaisama yace Abu Khaisama shi ma wato shehun sa Zuhair bin Harbin Abu Khaisama kai Zuhair bin Harbin shi ma shehun sa Muhammad bin Yazid ibn Qunais ya zantar da shi al-Makki yace mun shiga gurin Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri mun shiga gurin sa na'udu dan mu gaishe shi fi marabi lokacin da yake wata rashin lafiya kana bi da ta same fa da kana alaihi sa'id bin hassan al-makhzumi shi wanda ake kira sa'id bin hassan al-makhzumi ya shiga wato gurin sa an gane ko yawa fa kana lahu sai yace da shi fa kana lahu sufyan al-thawri sai sufyan al-thawri yace da shi al-hadith alladhi hadathani bihi wannan hadisin da kazantar da mu akan sa an ummi salih wanda kace daga ummi salih azuru alayya bai mai ta bane kana sai yace fa kana sa'id sai sa'id yace ni mal hadithul ladhi haddathani bihi haddathatni ka ummu wato ummu salih ma dalla da hadisin da ummu salih ta zantar da mushi an sabiya binti shayba daga sabiya bintu shayba ita wannan sabiya binti shayba din wasu malamai sun ce tana cikin sigaru sahaba sun ce laharu uya ta ga annabi alayhi salatu wasalam amma tana karama sai kuma suka ce domin ibnu hajar ya kawo ta a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba kawowa kuma ba ke da taminin cewa lalle kai ta habiba ne yau wanda ya an ka an yi ko malami ke yi magana a kanka kawai zai kawo ka an fahimta da kyau ko to wasu ce ta yi wasu kuma sun ce ba ta yi rubiya ba amma dai ta yi ruwaya daga ummu habiba ita ce ramla yar uwar abu sufiya ɗan gida abu sufiyar ko yawa yar uwar Muawiya matar Annabi alaihi salatu wasalam kala tace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi tsira da miji Allah tabbata gare shi yace kalamu bin adama kulluhu alaihi lalahu zancen dan adam gaba daya dukansa dukansa sharri ne a kansa wasifa ne a kansa shine alaihi din lalahu ba alƙairi bane gare shi haka zaka fassara domin idan mutum ya zo a larabci ya zo yake ko dai auli kai mun addu'a ta alheri kenan idan ya tala lamu amma in yace wudu alayya yi mun bakar addu'a kenan an fahimta ko kuma yace yazo yace da auto alayka ka rika murna na gode Allah ka ka da alheri a bakar addu'a yayi ma sai dai kace da auto laka na yi ma addu'a ta alheri kenan amma yana ta ala to abin ya canja an fahimta da kyau ko haka shi ma udu uli udu ulana ai mana addu'a ta alkhairi amma udu alaina bakar addu'a kenan to saboda haka sai yace duk zancen dan adam kowane irin zance zai faɗa kulluhu gaba ɗayan sa alaihi sharri ne a gare shi masifa ne a kansa la lahu ba alkhairi bane a kansa illa amrun bi ma'rufin haka ba hadisin nan ne da cewa da yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha duniya tsinanniya ce duk wanda yake cikin ta da abin da yake cikin ta ba tsinanne ne illa zikran lahi wa ma walahu in ba ambatan Allah ba da abin da yake kama da ambatan Allah sai yake aliman wa muta'alliman ko malami ko mai neman sani shine kawai ba tsinannu ba amma da haka ya iya hadisin da kowa tsinanne ne a ce a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha to da kowa tsinanne ne duk iya karatunsa kuma tsinanne ne amma sai annabi ya istisna'i yake illa zikrallah banda mai ambatan Allah da malami da mai neman sani su ba tinannu wani to kaga baka nan har yanzu kana cikin tinannu in dai baka fado a nan ba baka cikin malamai baka cikin ɗaliban ilimi to tinanne ne kai kuma hadisi ne mai kyau an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata lallai mu kiyaye to sai yake illa amrun bi ma'ruf shi sa Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad wata ran bai da lafiya sai wani daga cikin abokansa malamai ya shiga dubai sai ji yana nishi yana jin sai yana nishi na rashin lafiya sai ce kala haddathani fulan an fulan an fulan ya rika kawo hadisi sai ce na ji annabi ya ce hatta nishin da kuke yi za a rubuta muku shi a cikin littafin ku sai jimke sai wanda yake yi da yake ya kana rashin lafiya ga ciwo yana damunka yake ba na so a cikin littafi na da ranar alkiyama da nishi gwara cikin littafi na da ambatan Allah wallahi jimkewa yi gashi dai nishi kaga dai yanzu nishi wanda zai ce to bai waya zai yi yawwa amma yana jin wannan yana gama hadisin sai ya jimke yace baya so a cikin littafin sa wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin da nishi a ta rubuce yana nishi baya so ballan tara mu ba wayo Allah wayo na shiga wayo baba wayo kawani a cikin mutane an bai da rage ku yawa a cikin ba cikin aljanu da mutane a cikin daban-daban to kage sai yake to ah illa amru bi ma'ruf banda ambatan Allah umarni da kyakkyawan aiki abinda ake faɗa kenan eh kamar wani asiri an bai da rage ku kage shi ma cewa inna lil insana lafi khusr alif da lamun din listigraqul jinsi wannan alif da lamun din tana nufi duk wani mutum Allah ya rantsa da zamani sai ce innal insana kowane mutum ba irin wajen ta larabcin ka wace da haka lokaci a da kalal wani ai wani da ba ita bace wannan alif da lamun din listigraqul jinsi duk jinsin da adam ake nufi kowane mutum lafi kusurin yana cikin asara kusurin din kuma sai aka haka din na kira sai yake illa sai istisnai cewa banda exception kenan banda to sai ka duba gaban a gaban nan babu kai a cikin kai shiga uku illal ladina amanu sai wanda suke imani wa amilus salihati suke aiki na kwarai wa tawasaw bil haqqi suke wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabri suke wasiya da hakuri to in baka cikin wayannan kana cikin asararru har yanzu to shi ma anan da yace mai illa amrun bi ma'ruf sai umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawan aiki an bayyana da kyau ko to idan baka fado cikin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah madaukakin sarki cewa ku ne mafiya alkhairin al'umma kuna umarni saboda ne kamar ka tambaya sai Allah yake kun zama fi alkhairi ne cikin al'ummomi saboda ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani da mummuna wa tu'minuna billah sannan kun yi imani da Allah in mutane sun fahimci irin wayannan abubuwan ba abin da zai hana kai umarni da kyakkyawa wa nahyun 'an munkari da kuma hani da mummuna abin da zai baka mamaki yadda al'ummar musulmi yanzu ta lalace typical example da zan baku kwanan nan sai aka ta huto da wani wani me yake kiransa wani wata guguwa ta taso wannan mai kyau din nan prayer ya fi shekara mu ta zuwa muka a haka muka sai 40 a garin nan a unguwar nan ya hauka da yara ya hauka da manya kuma yana sani kun fahimta ya sai da zanane abin da zai bada mamaki duk wannan kwayar da yake siyowa dan uwanmu wasu abokan mu mun taso da su muna tare yanzu ba za su shiga layin da muke ba kun fahimta da kyau ko wasu kannan mu ne sun gama shan wannan abar ba za su zo inda muke ba ko kana tausaya wannan abin da ake sai wani daga cikin unguwa wasu suka yi yunkurin bari yanzu a yunkuri a fara yadda za a kassara wannan illar abin da zai baka mamaki daga cikin ƴan uwan mu musulmi Hausa Fulani wasu ke cewa wai dan me za a tafi akan bi ai ai ba shi kadai bane wannan toshewar basira ce na rantsi da Allah idan ma ba shi kadai bane ku bari mu fara da shi ma domin a Enugu yanzu ko a nan bura ba kai saka je kai musulmi ka je kaiza ba wai ka ce da yanzu ba ka je ka ce da mangoro ka je ka siyar a ce a baka tebur kawai ka je ai mutanen mu da yawa sun je tabi da yawan sun je tabi ba sai an nuna kai gamman fikin ne kai sai an fito da kai an nuna cewa wannan na gwamnati ne kar a taba ka mutanen mu nawa ne suka je telanci tela gudowa suka yi saboda za a kashe su mutum nawa ni abin da nake faɗa shi ne amma ɗauka kabilanci ne to ko dan kabilanci ma mun ce dan kabilancin ya tashi ba masu cewa ne ko qur'ani yake cewa za mu shirba ba ma bukata karewa kenan bawo Allah da da bakin sa yake faɗa yana faɗin cewa kurukuru yana bayanin cewa ai da ya daina siyarwa wai gani yayi wai wai sai shi iyayen wai shi ma dan sai yana allura shi yasa ya dawo da siyarwa wai ya zo a'a ya gauce yana siyarwa ɗan uwansa ɗansa ɗansa yake ga abokansa da suke zama a mutanen mu cewa bai san me yasa baba yake ciyar da wannan abin ba ɗan uwansa wasu daga cikin kannansa sun bar garin nan saboda wannan abin da yake da an san da wannan wai amma daga cikin musulmi ba haushi ai abin da muke faɗa shi ne idan Allah ya taimaka yanzu aka tashi wannan su ma waɗanda suke Hausawa Fulani wasu ma amma a gidan mu suke kwana billahi la ilaha illa huwa lokacin da za a zo kamin mu za mu bi koka ina ga ba mu za mu bi ko gaba abin da ya dame mu muna yin wannan ne shi yanzu da ya zo a garin su bakai sabo wani commissioner of police yake fada yake bari ya mai riga yanzu yake cewa in ka je garin su sai ka shiga daji a can za ka je ka tadda mami market a gari in kai wallahi sai sun kake ka bakai saka ciyawa da ƴaƴan su kwaya ba kai ba amma mu nan a cikin unguwa da limami a unguwar da dagaci da alaramomi kowa da kowa yana nan wai yana sai da kwaya kuma har cika baki wai har faɗe yake wai ya fi dubu sai yake to wai ku je ku gama mijin ɗin ku leban kwalba ne wai ya ɗaga guda ɗaya yake nuna a wani saboda shi ma in ba toge basira da rashin kishi wai kaje yake gaya ma wannan to abin da muke faɗa shi ne mu irin wayannan abubuwan irin wayannan abubuwan an ba shi wai notice notice ɗin da ya zo kuma yanzu yake so ya raina mutane hankali cewa waya bai shi da kayan ba bayan har yanzu ƙara ƙara siyo wasu kayan yake a kuma ba kuna da wani shago a wani unguwar ba ka kwace ka kai ma muna da misalan mutum biyu a garin nan Allah ya ji kan galadima akwai waɗanda ɗan uwanmu ne musulmi ku kun san su ba sai na kama suna ba a garin nan wasu 24 hours aka ba su aka ce su bar garin ko kuma da wannan akwai wanda duka wanda wasu daga cikin mu duk sun sani 24 hours amma wani an ne zo daga anan gure yana cewa wa kannan mu kwaya so muke a gama da shi ku ga za mu kyale sauran shine amrun bi ma bi ma'rufin ne cewa duk wanda kirawo su za mun ba wa manyan unguwar shawara cewa a gama da wannan ku gayyato wa'ancan da kuka san suna je da kwaya da su da iyayensu a zo a ja musu aya da hadisi in sun ki mu kai su kotu simple shine kawai wayannan yan uwan mu ne musulmi so muke su gyaru shi kuma wancan allazi na kafaru wa saddu an sabilillahi ne an gane a galla ha malam wannan ko musulmi ne so muke daina duk wanda kuka gani a musulmi ya to idan sai ya ba ma sha'awar haka kun fahimta da kyau ko ba ma so wallahi ba ma sha'awa ta kai shi muke yanzu abokin mu wanda muka taso kanin mu ya lalace shi ko wannan ba ma musulunta inda mutumin nan musulunta ya ma sai a je a jama ayoyi da hadisai amma ya gama tsufansa arni kuma yana so sai ya gama aukata yan uwanmu zai da taya ya sanne ya koma garin su ai idan ba a tashi mutumin nan ba a ciri ba idan shi ya tashi da kansa ko shakka babu mun zama taron tsintsiya ba shara na rantsi da Allah tuni amma dai tunda an farka yanzu Allah bai shi kenan so ake in aka farka sauran kuma gaba ɗaya su ma a yunkura a kan ko dan limamin unguwan nan ne ba wai dan cikin mu ba ko dan limami ne za a ga yamar to ya ya isa haka ba ƴaƴan mu suna tasowa kannan mu suna tasowa ba zai yi ai ta lalata kokwalan mutane ba kai ma so muke kafi mu nagarta abinda muke bukata kenan ai ba wai kullun dariya muke ba kamar ta lada ake ba dawo gebe bi ta dariya cewa ko mu kullun muna masallaci ba ma muna da wannan na rantsi da Allah mu ma ba wayen mu bane ba wayen mu bane saboda haka fata muke yadda kowa yake zama mutumin kirki ɗan uwan mu da aka jefa su a wannan yanayin su ba su dawo ina faɗa wannan kalmomin ne da saboda wanda suke yunkurin akwai wanda kai ba za ka yabo mutum ya je ce wani ba ruwan ka gaskiya a wannan harkar a mu annabi ne yake mu umarni da kyakkyawan aiki in ba za ka yi ba matsoraci ne kai kauce ka babu guri ba wata al'umma da ta taba ci gaba ba tare da wata al'umma ta yi sacrificing ba babu ita ba kwa ganin sa akwai sahabin da ranar amarya aka kamar yayin kundin bala da annabi yake a fito a tafiya ki ya tafi hanzala wankan jaraba sai dai a yi shi a kiyaba ya ajiye amarya ya tafi dan addini ya zo ya same mu أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاه ما كان في الأرض مسلم ولولاه كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم sabon annabi ke amma wani ya zo kawai ya rika bayanin cewa saboda haka ina ƙara maimaitawa Allah ya sani za mu iya faɗa da baki abin da za a iya a unguwa a haɗu community gaba ɗaya a ce ba a buƙatarsa ko Qur'ani yake cewa mu ce ba ba buƙatar nasa za mu iya fi da namu ba wai magani ba na sha faɗa tun kan akai wannan shekarun shekarun baya nake ni sai da na faɗa Allah nake a tage shi ni in dai magani ake so a ciyar ni zan biya wa Malam Ibrahim da kemis na shekara guda ya zo ya zauna ballan tare shi ma zai iya da kansa in ga ne Malam Ibrahim zai wa ƴaƴan mu kwaya ba zai yi ba sana da kemis zai ba wa ƴaƴan mu kwaya kin ba za su bayar ba amma wannan da gangan yake ba su ya faɗa da bakinsa cewa wai an samar ido an yi waye kaza kaza an shi ma wanda yake magana ɗaya wani wani makocin sa dan sai yana da a wannan shine dalili wannan da gangan saboda haka ya kamata mutane idan mutum ba zai iya bai shiru in ba ka ba za ka faɗo layin waɗanda Allah zai tsine mu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون saboda haka ya kamata mutane mu lura al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ba na yin zuwa bane na kowa ne na kowa ne na kowa ne saboda haka wannan shine sako ba koko ko ka daga mun takarda ne Allah ya sauke bari ma ta ji da wannan hadisi na'am to illa amrun bi ma'rufin aw nahyun 'an munkari ko hani da mummuna au zikirun lahi ta'ala ko ambatan Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ji mana na aramma haka haka duka ai da masu kyau da marasa kyau ka fahimta da kyau ko ai ka za akwai waɗanda za a je rana da kiyama duk da akwai abin da ba za a yi wa mutum hankuri ba akwai abin da kayi a duniya mutum ya yi a duniya Allah ya rufa mar asiri ya tuba to aka je rana da kiyama Allah madaukakin sarki shi da shi ba tare da mutane sun sani ba zai ce ka san kayi kaza kayi kaza amma dai sai ya gaya ma kayi sai ka ce eh ya ubangiji sai ce na rufa ma asiri a duniya eh ya ubangiji to anan ba na rufa ma shikenan ka fahimta da kyau ko akwai wayannan Allah ya kara rufa mana asiri duniya da lahira matasan mu da haka jefa za a wani yanayi Allah ka shirya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tobin sa madaukaka Allah ka bamu damuna mai albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kun ce rayuwa da talauci da ake bamu da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ci gaba mu yi kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ci gaba mu yi kumbuje mata wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan kamar yadda muka faɗa ƴan uwa littafin nan dai ana ta bibiya in sha Allah in Allah ya sa ya zo kowa zai samu in sha Allah amin ya Allah amin ya Allah